ma assalamu alaikum mai tambaya na farko ya ce malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam yana so a masa ƙarin bayani ne akan biya wa mamaci azumi
assalamu alaikum manzana sassalam yana cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi waliyinsa majibin al'amarinsa kamar ɗansa ko ɗan uwansa to ya rama masa kenan wani yana iya rama wa mamaci azumi wasu suka ce ana nufin azumin bakance alkawari da mutum ya yi zai yi wani azumi bai yi ba alwashi da ya yi cewa zai yi wani azumi bai yi ba to in mutum ya mutu da wannan fa ana fa bin sabashin azumin nan ko kuma azumin bashi ko azumin kafara ko wani nauyi da ake bin sa na azumi to sai ku raba ku ƴaƴansa ku ta yi idan azumi talatin ne wannan ya ɗauki biyar wannan ya ɗauki shida wannan ya ɗauki kaza wani bawan Allah ya mutu malam ya bar azumi kayan azumi wallahi malam da aka zo ana aka tambayi malamai suka ce lalle a rama mai malam duwan yaron da aka zo aka ce to za a yi wa baba azumi ce a gaskiya ni fa barin iya ba da yawan su kin yadda suka yi ka san wace karba wata yarsa ce mace guda ɗaya matar aure ita ta ce ita za ta yi mai amma sauran yaran cewa suka yi su ba su ba dan zamani kenan Allah ya sauwaƙe ka mutu ana bin ka bashin azumi amma za su gaji gidan da ka bar musu da motar da ka bar musu da gonar da ka bar musu amma ba za su iya sauke maka nauyin da ake binka ba bashi wani ya mutu ya bar bashi haka zo aka yi yayansa magana suka ce to mu muka ci na ruwanmu suka ce ba za su biya ba wato shi yasa wani lokacin ma mutum wai ya buga kansa wai ya ya ya ya ya sai ka tara ya ya kai ne ka nemi masu albarka in Allah ya hada maka yayan banza kusan ba su da wani amfani da a ce bai zai biya bashin uban shi ba kes ne aka yi ubansu ya ci bashi ya ci bashi ashe kasuwar da yake duk kayan bashi ne duk abokanai suna da rubutu bayan ya mutu aka kawo takardu da fayil fayil wala yaran suka rikice suka ce su ba san wannan zancen ba aka ce uban ku bashi ne ya ci bai ma biya ba kudin kaza kudin kaza wala wani yaro ya fito ya ce kun ga mu fa ba wani wanda zai zo yi mana wayo ya karbi kuɗin nan ai ya mutu kuɗin ba nasa bane yanzu dan haka ba za mu biya ba bashin ba za a biya ba daga ƙarshe dai kotu aka tafi sai da aka ɗauki lauyoyi aka yi ta turanci yanzu mutum yana da hankali zai je ta cin bashi wai yana tara wa yaya kuɗi dan wannan zamanin ka je ka ciwo bashi wai ka tara mai ka mutu ka ci uban duka a kiyama shi kuma ya cinye kudin ai ba a yi ai kawai kudi iya bukatar ka ka saka riga ka gina gidan zama da motar hawanka kowane yaro kai shi makaranta ya yi karatu ya je nemi nasa kala rawi ya ce ni ubana mai bar mun sai wani itace da ya tafi ya bar mun gora ce ya tafi ya bar mun ji kala rawi ya ce ba gane ina rayuwa ba yaushe mutum zai je ci bashin gwamnati ya je ci bashin mutane wai dan ya gina yaya wa ya sa ka a'a kowa da arzikinsa in ka dan bar musu abin da za su mutunta kansu fa ni alhamdulillah amma magana ka ci bashi ka gina musu tafkeken gida dan a gani ka mutu su rabe gidan gado kuma ba za su biya ka kudin da ka ci na gina gidan ba bai ba ku gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa ko kuma 'ya'ya sai ku yi haƙuri yau an kashe muku kasuwa
to Allah sauka tambayarsa ta biyu kuma malam ya ce yana neman ya san abin da ya fi a shari'a ne tsakanin yin tahiya a sujudul qabli da badi da kuma barinsa hadisin da ya ce a maimaita tahiya a sujudul qabli ko ba'adi hadisin bai inganta ba hadisi ne dhaif da haka da mutum ya yi sujudul qabli ko ba'adi yana daga ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum da haka hadisin bai inganta ba na'am
mai tambaya ta gaba kuma ta ce allah ya kara wa malam albarka da ilimi ta ce malam mace za ta iya yin ikama idan za ta yi sallan farilla
ba dole bane ta yi ikama amma in ta yi sallata ta yi na'am
wannan kuma ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam shi ba tambaya zai ba so yake don allah a ɗan jawo hankalin masu zuwa maka- karatun nan idan malam ya zo zai yi addu'a sukan tashi ta yadda za su tashi su tsatsaya suna jira malam ya karisa addu'an su tafi don haka su mutunta addu'an su zauna wannan shawara ce dan uwa yake bara ita addu'a idan ana yin ta Allah ne yake saukar da albarka da alheri da haka hakurin da zaka yi na minti ɗaya ko rabin minti ɗaya da za ce Allahumma amin din nan da ake faɗa wala Allah mala'iku suna gurin suna amsa amma idan ka tashi sai ka nuna kaman baka da interest ne akai wataƙila 'yan zaunin su ci ribar abin kai kuma a barka a tsaye baka samu abin da aka roƙa ba Allah ya ba mu ikon gyarawa
To, wannan kuma ya ce da fatan malam ka sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka amin. Ya ce malam yana bin yayansa bashin kuɗi ne, kullum idan ya tambayi yayan nasa sai yayan ya ce masa bashi da kuɗi. To, wata rana kawai da ya shiga ɗakin yayansa ya samu ya sa- ya ga wasu kuɗi a ciki sai ya kirki iya kuɗaɗen da yake bin yayan. Sannan daga baya yayan da ya zo yana cigiya sai ya ce masa bai gani ba. To malam za a kama shi da hukuncin a da laifin sata ne ko kuma
Na'am yana bin dan uwansa bashi kuma ya kamata dan uwansa ya biya shi bashi. Ba a ce a shari'a ba dan kana bin bashi kuma ka je kai sata. Yanzu shi yayanka yana da laifin al-matl da annabi ya ce matlul ghani zulmun yahillu irduhu wa uqubatu. Rike kudi na mawadaci zalunci ne. Ya halatta mutuncinsa ya halatta a kubanta shi alkali. yanzu wannan abin da kai alkali ne ya kamata ya karɓi kuɗin nan a dole ya biya ka to yanzu shi ya rike ma kuɗi kai kuma ka yi sata kaga laifi laifi kenan to amma abin da ya fi kamata a nan shine na san ya fi ƙarfinka ne bayan da za ka yi daga baya sai kai mai bayani ka ce yaya kuɗin nan da ka nema fa ni na cire kuɗi na kar ka bari in ba ka yi masa bayani ba a matsayin sata ne a kiyama yanzu Allah zai tambaye shi shi ya rike ma kuɗi bai biya ba kai kuma ka je ka masa sata haka Allah zai tambaya don haka ka yi masa bayani ka huta kurin ai ba rataye ka zai ba me zai maka soya ka zai yi ka ce yaya kuɗin nan gaskiya ni na ɗebe su kuma na ɗauki kuɗi na ne kawai amma ka yi haƙuri ba zan ƙara ba amma in ba ka yi haka ba ka yi sata shi kuma ya riƙe ma kuɗinka Allahu alam to saboda yanayi na lokaci za mu gayyaci masu tambayoyi kan masu addu'o'i wani ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin ya ce malam yana fama da rashin lafiya ne tsawon shekara ɗaya amma bai gane meye ba ne don haka yake neman malam da sauran jama'a musulmi da suke nan su taya shi addu'a wannan kuma ya ce malam yana so a taya shi addu'a ne domin neman aikin sojan ruwa da suke yi shi da abokansa ya ce su wannan karo na uku kenan suke nema ɗin kuma yanzu za a fara ɗauka saboda haka suna neman a sa su addu'a daga ƙarshe wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya yana neman a taya shi addu'a shi ma mahaifiyarsa ba ta da lafiya tana cikin mawuyacin hali wassalam so waɗannan 'yan uwa duk da suke cikin bukata a Allah Ubangiji ya biya musu duk bukatunsu wanda ba shi da lafiya ya ce bai gane me ba galiban gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa na mutum bai gane ba sai wahala duk ciwon da kai ta magani kai ta magani ka kasa gane me su kansu likitoci suka gane me to gaskiya galiban sihiri ne sammo ne da haka mutum ya je nemi maganin karya sammo in ba ka ba za ka yi ta zirga-zirga a asibiti amma ba maganin asibiti ba ne likita ya auna lafiya komi normal duk an auna normal amma kana cikin azaba kana azabtuwa ba mamaki sammo ne wani abu ka tsallaka wani abu suka baka ka sha wani ne yake hamayya da kai akan kasuwanci ko wani makoci ko wani aboki ko wani aka jefa ya- ya kauce ya zo ya hau kanka komai yana faruwa shi yasa aka ce ku rinka a zikiri da safe ku rinka yi da daddare in za ku kwanta da yamma ma ku rinka yi dan adam yana cikin hadari da haka yawanci masu cututtukan da an yi an yi an yi an yi magani bai warke ba wallahi yawanci sanmu ne kuma in ba sa abu sai ga mutum ya mutu a haka da haka ina baka shawara ka samu malamai masana wannan ilimi ka ba su shawa ka ba su labari su baka shawara idan ka bi shawarwarin su suka baka magunguna zaka ka samu warkewa yan uwa masu neman soja masu neman yan sanda ko sojan ruwa na sani fal cikin samarinmu matasa suna neman wani abuwa muna addu'a Allah tabaraka ta'ala da ya baku ikon kishin kasar ku kace bari ku shiga ku nemi wannan aiki Allah ya baku nasara kuma Allah ya sa ku dace yan siyasan da kuka jefa musu ƙuri'a kuka yi ta doke-doke saboda su sai ku lallaba ku bi su Abuja ku kai musu takardun ku ce to kuma ranka ya dade mu ma kuma sai kai mana ga abin da za ka yi mana ka ce maka ko ku sa wakilansu su kai takardun ku su ɗauke ku wannan shine ribar ita siyasa ɗin Allah ka samu dace Allah ka sa aljanna makomar mu Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah duk wanda yake fama da talauci a cikin mu Allah ka yaye masa Allah duk wanda yake da wata bukata a gurin nan Allah ka biya masa ya Allah duk wanda bashi da lafiya Allah ka bashi lafiya ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu ya Allah ka raba mu da wulakanci Allah ka raba mu da tozarta Allah ka raba mu da fadin fadawa halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah duk inda muke ka tsare mana mutuncin mu Allah ka tsare mana darajar mu Allah ka tsare mana kimar mu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka raba mu da asara Allah ka raba mu da hau Allah ka raba mu da cututtuka wanda muka san su da wanda bamu san su ba da na zamani da na da ya Allah duk cutar da take tare da mu ko take neman kama mu Allah ka kashe tasirin ta a jikin mu ka bamu ikon bauta maka Allah ka karfafa kasuwancin mu Allah ka karfafa neman mu Allah ka karfafa damunan mu ya Allah ka yi albarka wa ɗalibanmu Allah ka yi albarka wa 'yan makarantanmu Allah ka ba su nasara akan abin da suka sa a gaba Allah samarinmu ka shiryar da su ta addini Allah ka shiryar da su shiryar addini ka shiryar da su shiryar addini Allah ka sa su fahimci shawarwarin da ake ba su Allah ka sa su fahimci nasihun da ake musu ubangiji Allah ka ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka raba mu dukkan tashin hankali ka raba mu da dukkan firgici ya Allah duk wanda ya kulla mana bala'i kakka ba shi nasara a Allah duk wanda ya kulla mana sharri karka ba shi iko Allah ka raba mu da sharrin makiya ka raba mu da sharrin abokanan gaba Allah in sun jefo ka sa mu kauce idan sun jefo ka sa mu kare ya Allah ka sa mana katangar karfe tsakanin mu da makiya tsakanin mu da abokanan gaba Allah ka tila mana arziki Allah ka tila mana wadata Allah ka girmama mu da lafiya Allah ka girmama mu da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين والسلام عليكم